الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a cikin wannan safiya ta litinin talatin kenan ga watan bakwai watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1447 a ci gaba da karatunmu na littafin al'aqidatul wasiqiyya wallafa ta shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taimiyyat al-harrani rahimahullah za mu tashi inda malam ya ƙara ƙulla wani fasili da shi ne karatu na goma sha tara ya ce faslun wa min usuli ahli sunnati wal jama'a salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kama wasafahum Allah bihi fi qawlihi ta'ala والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عليك cewa daga cikin usul na ahli sunna wal jamaa wanda muke ta maimaitawa waɗannan usul idan mutum ya saba ɗaya daga cikinsu inda da gangan ne lam yakun min ahliha lam yakun min ahli sunnati wal jama'ati na farko wato daga ciki salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam kukuta zukata na ahli sunna da kuma harsan su harshunan su dangane da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa kullatar su a cikin zuciya ta hanyar kiyayya ko gaba ko jin haushi sannan ba sa bata su da harshe ta hanyar zagi ko cin mutunci ko tauye haƙƙinsu haka Allah ya siffanta muminai cikin alkur'ani a suratul hashir bayan ya ambaci sahabbai ya ambaci للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أقع المهاجرون والأنصار سيتي والذين جاءوا من بعدهم yani ba'da ha'ula'i wa ula'ik yaquluna wanda suka zo bayan sahabbai suna cewa ne rabbana ya ubangijinmu ighfir lana wa li ikhwanina ka gafarta mana ka gafarta ma ɗan uwanmu alladhina sabaquna bil iman wanda suka riga mu yin iman su abubakar da umar da uthman da ali da ainihin wato su abdurrahman da sa'ad da sa'id da ainihin sauran sahabbai ga baki daya sun riga ka yin imani wanda Allah ya ba da shaidar imaninsu idh gadauta min ahlika tubawwi'u almu'minina maqa'ida lilqital Allah ya ainihin wato tabbatar da cewa aikin su dan Allah suke fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafira dan badr kenan Allah ya ce yuqatiluna fi sabilillah to waɗannan da suka riga mu yin imani Allah ka gafarta musu ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا كما كركسن كركسن يا وتقلتا a cikin zukatanmu game da wanda suka yi imani kana roka dinga roƙon Allah ya wanke zuciyarka ya yalwata kirjinka wurin ganin kana son sahabbai ga baki daya wurin ganin baka kiyayya da wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rabbana innaka ra'ufur rahim ya ubangijinmu lallai ta kasance mai rahma ne mai jin kai mai tausayi ne mai jin kai haka wajibi mutum ya dinga yin wannan addu'a tunda Allah ya ambaci sifar muminai ne da za su tsira su ne wanda suke roƙon Allah ya amintar da zukatansu daga ainihin cutar da sahabbai daga kiyayya da sahabbai sannan su ne wanda ba sa faɗin komi akan sahabbai sai alkhairi ba sa faɗin komi akan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama sai alkhairi ba sa kiyayya da su nisa imamu malik ya ce mai jin haushin sahabi kafiri wanda ya ce yana jin haushin sahabbai to ya kafarta so da allah ya ba mu labarin su waye ke jin haushinsu allah ya ba da labarin wa mathaluhum fil injili كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار الله تعالى يا باس تمكيني يا باس كرفي يا باس نفوذي يا باس نصرة يا باس وتؤينهن تيمقوني دن يبك أنت مكافرين دن يجيد كافري هوشي أكن نصر سود عز سود دوككس da zaran mutum ya ji ya fara jin haushin sahabbai to ya fara shiga layin kafirci haka dole mutum ya so su dole ya girmama su dole ya musu fatan alkhairi addu'ar da za ka yi musu an kira sunansu ka ce radiyallahu anhu in ka kai addu'an Allah ya gafarta musu ba wai dan bai yarda da su din ba ba wai dan bai gafarta musu din ba sai dan kasancewar mashru'i ne neman gafara ga wanda aka gafarta mawa neman yarda ga wanda aka yarda da shi dan ba haka ba annabawan da kake ce ma alaihimus salatu wassalam in kira annabi kace sallallahu alaihi wasallam ai kafin ma a ce kamai salati Allah ya mai inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima kuma kace kai ma annabi salati ba wai dan ba a mushi ba wato saboda kai ka amfana kai ka amfana kai ne abun ji ba shi ba ومن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها في عشر إنك روكا مصحفي غافرة كما ملائكو سيسروكا مكا نوم المسلمي ما أجناري كما قال المسلمين كما يأدعى عن ظهر الغيب عن ذهر الغيب ملائكة ذيتي وليك بمثل كما الله يباك أبنك روكا وينادى صحابيكو نادى صحابيكو وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كما سبود يما النبو بيي صلى الله عليه وسلم أتكن فأنسى لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه dan kai ma annabi biyayya zai sa ba za ka faɗi bakar magana akan sahabbai ba domin annabi salama ya ce kar ku zagi sahabbaina domin na rantse da wanda raina yake hannunsa da ɗayan ku zai ciyar da kwatankwacin dutsen uhudu na zinariya bai kai mudin ɗayansu ko rabin mudin da ɗayansu ya ciyar na abinci ba kai ka tara zinari ta hanyar halal fa ake magana domin Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa illa tayyiba ka tara dukiya ta halaliya ta hanyar kasuwanci ko wani abu makamancin haka daga cikin hanyoyin iktisabi wanda suke mubaha dukiyar nan kuma sai ka zo kake ciyar da ita kake sadaka da ita cikin aikin alkhairi ba cikin sabon Allah ba ciyar da marayu ciyar da talakawa gina masallatai da makarantu dukiyan nan ya zama zinari ne miraran khalis wanda ya kai girman dutsen uhudu mil tara ko da girman masallacin nan ne malam ai kaga ba karamar dukiya ce ba kai ta ciyar da wannan zinariya ladar da za ka samu ba ta kai ladar da wani sahabi zai samu lokacin da ya yi sadaka da mudin dabino ko mudin alkama ba kai ko rabin mudin ma ba zai kai saboda abin da allah ta'ala ya kimsa a zuciyarsu na imani da ya kini da takawa wanda kai kwatankwacin shi baka samu kuma ya ce wa akarina minhum lamma yalhaqu bihim akwai wanda za su biyo bayan sahabbai suna tare da su a addini amma ba ta yanda za su kamo su sun riga ɓauɓau sun wuce su na gaba ya yi gaba to shi ko inna ma ya taƙabbalu Allahu min almuttaqin Allah yana karɓa daga masu takawa to takawar Abubakar da Umar ba za ka kwatanta da takawar duk wani salihi a yanzu duk wani mumini a yanzu an fahimci wannan haka abinda suka bayar wasu malamai suna cewa abinda ya sa a lokacin da suka bayar din badawar na da wahala saboda kasancewar sanda suka yi sadaka min qablil fathi wa qatal wanda suka yi yaki suka yi taimakon addini kafin a samu fathu wasu na cewa fathu makka wasu na cewa ana nufin fathu al-hudaybiyah kafin wannan lokacin wanda suka taimaki addini ana cikin tsananin bukata zuwa ga taimakon nasu kai ku yanzu ko baka bayar ba addinin da ma'aziz ya riga ya dauka ya riga ya dauka a lokacin da suna cikin tsangwama suna cikin wato an sa musu ido an takura musu ba ɗaya ne ba da abin da wani zai bayar a yanzu suwalwai suka ce a kawai zahirin hadisi yana nuna takawarsu ne da imaninsu ya bambanta da na 'yan baya kuma wannan shi sa'an nan faɗin shi lau an na ahadakun wallazi nafsi biyadihi lau an na ahadakun an faka mithla uhudin zahaba alburkani a cikin kitabul musafaha ya ruwaito ta hanyar abubakar ibn ayyash daga al'amash cewa akwai ziyada lau an faƙa ahadukum mithla uhudin kulla yawmin zahaba wa mithla uhudin zahaban kulla yau da kullum mutum zai dinga ciyar da girman dutsen odi na zinariya to ba zai kai ladar mudu ɗaya da sahabi ya taɓa bayarwa a rayuwar shi ba wannan ziyada ainihin alburkani ya ce ziyada ce hasana hadisin asali yana cikin sahihai imam al-bukhari ya fitar da shi 2541 afwan 3673 3673 muslim 2541 hadisin abu sa'id al-khudri asalin hadisin ma tsakanin sahabban ne aka samu wato ainihin jayayya tsakanin wato ainihin abdurrahman bin auf da khalid ibn wali da aka samu wato in understand an samu rashin fahimtar juna da aka sai khalid ya faɗi magana ga saiduna abdurrahman bin auf daga an ce sabbahu lokaci mukan karkace ma lafazin zaki saboda almafhumul khatir da muke fama da shi wani da an ce zagi sai ya dauka irin alfahsha da zagi na yan tasha ba irin wannan ba da ka yi danci fuskar abdurrahman ko wayanda dattijawa sai ka ji dattijo ya ce rinci mutuncinka wani sakaran ne ashar zai yi a gurin a inda mai hankali ya ce zan ci mutuncinka ko zan ma rashin mutunci in rai ya ɓaci a gurin wani yaro ne da ƙiƙi a shari'a zai to mumini baya a sha mumini baya a sha daga khalid sai ya ci fuskar abdurrahman daga sai manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la ta subbu ashabi karku zage sahabbai wanda ya sai wasu malamai suke ganin wannan hadisin yana aiki ne akan waɗanda suka kasance as-sabiqun al-awwal bi anna abdurrahman min as-sabiqin al-awwalin min al-muhajirin fa huwa min al-khullas al-muqarrabin yana cikin nadaban da suke da kusanci da manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma abin da ya fi ƙarfi shine kowane sahabi hukuncin zai tabbata a kan shi idan na ƙasa da shi yami ya aibanta shi yanzu a tsakaninsu ne yanzu tsakanin abubakar da umar ba za a ce ma umar lau anna annahu an faƙa mitla uhudin zahaba ma balaga mudda abi bakr saboda dukkan suna cikin sawun as-sabiqun tsakanin Uthman da Ali tsakanin Sa'ad da Sa'id misali tsakanin su ibn Abbas da ainihin wato ibn Umar da sauransu amma wanda ya kasance yana da matakin shi bai kai na wa'incan na farkon ba to shine hukuncin ki aiki kan shi ko to shi ma sahabi ko da ƙarshen wanda ya musulunta ne wani tabi'i in ya ga mai hukuncin haka ne tunda shi ma ƙasa da shi yake ballantana daga cikin yan bayan bayan masu kakkabar hula ire-iren haka duk sahabi yana da daraja da kimar da haramun ne ka zage shi wasu daga cikin malikiya suna cewa a duk wanda ya zage sahabi za a kashe shi wanda ya zage sahabi suka ce hukuncin kisa ne a kan shi wasu daga cikin mazhaba ta shafi'iyya sun keɓance hukuncin kaɗai a kan ashekai abubakar da umar wanda ya zage abubakar da umar za a kashe shi sane suka ce walhassanan da alhassan da alhussein amma na rasa me yasa ba su kawo sai duna ali ba inda za a kawo alhassanan alfar'u min al'asul ko za ka aikin babi aula a kawo sai duna ali in za a kawo sai duna ali za a kawo usman ya fata gani ba ɗauki al'ashar da mubasharun ko mu ce waɗanda suke sun halarci badar ko mu ce duwanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu albushiri da da aljanna gwamce duk wanda yake an san suhubar shi ta hanya mutawatira duk wanda yake duk wani musulmi an ambace shi ya san sahabi ne yanzu misali a ce abu huraira a ce bilal a ce mu'ad a ce mus'ab a ce hamza a ce al'abbas an fahimta wannan duk wani musulmi ya kamata a ce ya san sahabbai ne su ba wasu waɗanda suka kasance sai mai zurfin ilimi ne zai a ilimin ma kila sai wanda yake da ilimin tarihi ko ilimin magazi ko ilimin hadisi sannan ne zai iya gane ewa ne wato ainihin sahabi ne ba to shi wannan kila sai a yi tsammanin a mai ihtimalin ko ya yi tsammanin tabi'i an fahimta ko ko waɗanda yake muktalafin fi suhbatihim so na hukuncin ba zai shafe su kai tsaye ba sai ga wanda yake da yaƙinin cewa arrajih a gurin shi cewa sahabi ne wani amma waɗanda ba ba ɗaya biyu ƙafa'an sahabbai ne su inda hukuncin kisan ya tabbata to in wato duwanda ya zage su za a kashe shi amma hukunci na gurin shugaba asubuki ya tabbatar da hakan akan wanda ya kafurta a shekani ba wai zagi kawai wanda ya ce abubakar kafiri ne ko ya ce umar kafiri ne su ke ce wannan ya cancanta a kashe kuma wannan babu raba ɗaya biyu don kafirci ne kafirta wanda Allah ya tabbatar da imani shi to kafirci domin mutum yana nema ya kuskurantar da Allah wal iyadu billah shi yasa sai ce hakan nan man sarraha annabi sallallahu alaihi wasallam bi imanihi aw tabshirihi bil janna wanda zan tun ko idza tawatar al khabaru bi dhalika anhu bima tadammana min takdhib rasulillah sallallahu alaihi wasallam nabi ya ce dan aljanna ne ka zo ka ce kafiri me makomar kafirai wuta ka karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafurta da kiyayyar sahabin ya kafurta da karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zulumatun ba'daha fawqa ba'd Allah ka tsare wannan zantuttuka da wasansu suna cikin fathul bari na al-hafiz ibn hajar rahmatullahi ta'ala alaihi malai ce na'am eh kwarai kuwa of course yanzu suna na aisha ne dole za su shiga so hafsa matan annabi sana gaba ɗaya da ya zauna da su ya'yan shi su sayyidatuna fatima sayyidatuna ruqayya ummu kulthum zainab radiyallahu ta'ala anhun matan manyan sahabbai da aka ba da shaida da imaninsu su ainihin wato matar sayyiduna abubakar ummu roman da su atika matar sayyiduna umar da suna ila matar uthman an fahimta ko don suna ganin na'ila ita daga baya aure ta da su fajima ko fujaima matar abu darda al-kubura da fujaima biyu akwai hajima akwai fajima akwai al-kubura akwai as-sughra ta al-kubura sahabiya ce irin su misali ummu adiyya irin su asma bintu umais irin su asma bintu abi bakr radiyallahu ta'ala anhun su ummu sulaim ummu salama da sauransu hukuncin da aka ambata kan sauran sahabbai su ma an ambata a kansu wa yaqbaluna ma jaa bihi alkitab wa sunnah wal ijma' min fada'ilihim wa maratibihim wa yufaddiluna man anfaqa min qabl al-fath wa huwa sulh al-hudaybiyah wa qatala 'ala man anfaqa min ba'd wa qatala ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا ثلاثمائة وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم سنة كربان سو أهل السنة duk abin da alkur'ani da sunna da ijma'in malamai ya zo da shi na daga falalar sahabbai ahlus sunna sun yadda cewa sun gamsu sun tabbatar abubakar umar uthman ali da sa'irul ashara suna cikin aljanna saboda ni hadisai sun tabbatar ijma'in malamai ya kullu akan haka duk abin da yazo na falalar su cewa abubakar huwa arhamul umma wa umar huwa ashadduhum tamassukan bid-din wa uthman ahsanuhum haya'a wa yani aliyun كان من أقرب الناس أو أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال أنت مني وأنا منك والحسن والحسين سيدا شباب آه شباب أهل الجنة وفاطمة سيدة نساء العالمين تك وإن فللوني سن يددش سن يدد ملائكة جبريل يا قيدنا أنا عائشة Allah da kanshi ya aiko mala'ika Jibrilu ya gaida ummuna Khadija Khadijatul Kubra da ire-iren falaloli da fada'il da suka samu sun yadda Aisha matar Annabi ce a duniya da aljanna sun yadda Hafsa mutuniyar kirki ce Allah ya ce a maida ta bayan Annabi ya rabu da ita da annaha kanat sawwamatan qawwama da ire-iren waɗannan falaloli ja'afar da aka yanke mai hannuwa aka dasiya mai hannuwa a yakin mauta nabi yace an musanya mai shi da fuka-fuki guda biyu a cikin gidan aljanna yatiru bihi ma haythu sha hanzala mala'iku suka mai wanka da aka kashe shi a yakin uhud duka waɗannan fada'il ahlus sunna sun yarda da su malam sai kana karanta kitabul fada'il cikin sahihain malam akwai dadi karatu duk wanda aka zo kan shi sai kamar ya fi kowa ma daraja wa yufaddiluna man anfaqa min qabl al-fath wa huwa sulh al-hudaybiyah wa qatala ala man anfaqa min ba'd wa qatala ahli sunna suna fifita sahabin da yayi yaki ya ciyar da dukiyarsa kafin ai sulh al-hudaybiyah tace al-fath fath al-awwal ke domin ya hada tsakanin fath al-hudaybiyah da fath khaybar da a shekara guda karata shida da wanda ya yaƙi ya ciyarwa bayan an yi sulhul hudaybiya to wanda ya yi kafin sulhul hudaybiya ya fi wanda ya yi bayan sulhul hudaybiya da rai saboda hadith ta faɗa ko la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu amami wa kullan wa'ada Allahu al-husna dukkan su yan aljanna ويقدمون المهاجرين على الأنصار أهل السنة سنة في في تمهاجرون أكن الأنصار دون مهاجرون سوسك أدود سنغما أمك ودسو أنصار وسأدود إتاء مدينة lokacin a makka musuluncin ya kasance ana ɓoye shi ana cutar da mutum a kansa wasu hakkashe su aka irin su yasir al'anasi ko da ainihin wato matashi sumayya wasu an gallaza musu an azabtar da su kala su bilal kala su ammar kala su hubai da sauransu radiyallahu anhum ajma'in sannan da kasancewar muhajiruna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa su quraishawa Allah ya fifita su akan duka qaba'il na larabawa wa yu'minuna bi anna Allah qala li ahli badr ahli sunna suna imani cewa Allah ya faɗa dangane da mutanen da suka yi yakin badr yace wa kanu 300 wa bid'ata 10 kuma yanda ahli siyar suka ambata ibn ishaq da sauransu cewa wanda suka je yakin badar mutum 310 wani abu ya ce i'malu ma shi'tum ku abinda kuka ga dama faqad ghafartu lakum domin hakika na gafar na gafarta mu haka me ake nufi da an gafarta musu shine wato alahira a lahira in suka je duk wanda ya je yakin badar in ya je gurin Allah ta'ala zai hadu da Allah salin alim amma qadi iyad ya nakalto ijma'i malamai cewa da za a samu ɗaya daga cikin su yayi wani laifi a duniya ba za a ce saboda wancan hadisin ba za a hukunta shi ba musamman hukuncin da ke da haddi in ta'aziri ne za a yafe wa abin da yake hukunci na ta'aziri ne manzo Allah sallama ya ce aqilu dhawil hayati atharati masu daraja dinga kau da kai daga kurakuransu amma abin da bai kai haddi ba tunda annabi sallama ya mawa misra haddi na kazafi misra bin abi uthata ya halarci yakin badr amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa an mai bulala a hadithatul ifk yana cikin masu nashara wannan labarin wanda Allah ya ambaci cewa id talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم أن هكنت شد شد حمنا بنت جهش da Hassan ko Ibn Thabit wanda kuma wannan hukuncin ya zama kafara a gare shi Hassan ma na Aisha ta ƙara cewa ta yafe mishi har in ya zo ta kan bashi shimfiɗa ya zauna da shi ta tije da har aka ce mata me yasa bayan ya faɗa abin da ya faɗa ta ce don me ba zan yafe mishi ba halin shi ke faɗa kan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam fa inna abi wa walidahu wa irdi da irdi muhammadin minkum jaza'u wa minkum aish fa inna abi wa walidahu wa irdi da irdi muhammadin minkum wiqa'u yace hajauta muhammadan fa ajabtu anhu wa inda Allah fi dhaka al-jaza'u هجوت محمدا برا كريما رسول الله شيمته الوفاء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء منكم فداء أيوة فانسا سيابا دا متنشن شدا نما هيفن شدا نكوا أكن كارا منزان الله صلى الله عليه وسلم وتعرفين شدا wannan hadisi da malam ya ambata yana cikin sahihai bukhari 3,700 muslim 2,594 hadisan sayyiduna ali radiyallahu anhu wa abba وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت شجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم mun yi imani cewa ba mutumin da zai shiga wuta daga cikin wanda suka yi bai'atul ridwan karkashin wannan itaciya ta magariya a Hudaybiya lokacin da labari ya zo cewa wai an kashe Uthman a Makka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sa Abbas da Umar radiyallahu anhuma suka yi kuwa cewa a zo a yi mubaya'a za a je a bukani jinin sayyidina Uthman walau ala hisabi arwahi suka yi mubaya su salama jumurin akawa har sau biyu ma saboda zanzana da shauƙin wato shahada har sau biyu ya yi mubaya Allah ta'ala ya ce dukkansu ya gafarta musu ya yarda da su da kada radiyallahu anil mu'mini idi yubayi'unaka tahta shajara kar ma wani ya ce munafunci ne Allah ya ce wa alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke zukatansu kama akhbara bihi annabi sallallahu alaihi wasallam bal laqad radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi wa kanu akthara min 1400 sun zama sun kasance sama da mutum 1400 wanda suka yi bai'atul ridwan wancan hadisi na la'anna Allah tala'a ala ahli badr fa qala a'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum ai sababin shi sananne cikin sahihai hadisin sayyidina Ali ibn Abi Talib a lokacin da annabi ya aika shi da shi da Az-Zubair da Al-Miqdad ibn al-Aswad cewa su je akwai wata mace wadda ainihin wato haƙin yake ko haƙin ibn abi balta'a ya aika ta da wani sirri na musulmi don ya kare dukiyar shi a makka da haka ƙarshe suka je suka dawo takardar da ke ciki ashe sirri ne yake sanarwa daga asali wannan fisa ya kamata amma sai ya kawo uzurin shi cewa shi bai da wata kariya a makka ya yi haka ne don kasa cutar da dukiyar shi da ya baro lokacin da zai yi hijira har sai duna umar ya ce a bashi ya sara wuyan shi yanzu allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yi yakin badr la'alla ma hattala ala ahli badr fa qala a'malu ma shi'tum fa qad ghafartu lakum na'am yace wa yashhaduna bil jannati liman shahida lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahli sunna suna shaidar da mutum dan aljanna ne inda yana cikin waɗanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya musu albushiri da aljanna na ga mubashin haka saboda lokaci domin tafi na biyu ya samu shi da matashi wa ya shi